إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a ƙarƙashin wannan masallaci masjidul imamu shafi'i domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga hudu ga watan shidda miladiya isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2025 wanda ya daidai ga tara ga watan almuharram hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin suratul talaq wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin wannan sura mai albarka kamun nan muna miƙa ta'aziyya ta gaisuwa ga ɗan uwa malam suleiman wanda kusan kullum muna tare da shi a nan yayar shi Allah yi mata rasuwa a yau daidai zuwa lokacin karfe ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata ya yafe mata kurakuranta sauran zunuban da ta yi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata mu kuma idan ta zo Allah ya samu cika da imani bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
kasashe na yanayi طيب Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'iza balagna ajalahun idan suka kusa hita daga iddansu Allah ce fa'amsiku hunna bi ma'arufin au fariku hunna bi ma'aruf to sai a riƙe su da kyautatawa ko kuma a rabu da su da kyautatawa Allah ce wa ashihidu da waya adilin minkum kuma ku tsaye da shaidu adillai guda biyu daga cikinku Allah ya ce wa shahadata lillah kuma shaidun su ma su ba da shaidar domin Allah zalika yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan shine abun da ake yin wa'azi da shi ga mutumin da ya imani da Allah da ranar ƙarshe wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Allah ya ce duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya ja'allahu makhrajan Allah za ya sanya mashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib haka kuma Allah zai arzita shi ta inda baya zato wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu Allah ce duk mutumin da yayi dogaro ga Allah to Allah ya ishe shi inna Allah balighu amri Allah mai cika al'amarinsa ne qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya rige ya sanya iyaka ga dukkanin komai a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta bayan Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani a ayan da muka karanta satin da ya wuce cewa ba za a saki mata ba a lokacin da suke al'ada haka kuma ba za a saki mata ba bayan cewa sun yi tsarki kuma tsarkin da an sadu da su a cikin wannan tsarkin amma dai shari'a ta yarda za a sake su lokacin da aka tabbatar da suna da ciki ko ko za a sake su lokacin da suka fara idda to Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi mana bayanin cewa ita matar da aka saka za ta zamna a gidanta ne domin ta yi idda idan dai akwai kome misali idan saki ɗaya ne ko saki biyu to ba za ta hita ba daga gidan da ba gidan mijinta ba ta yi idda Allah maɗaukakin sarki ya ce za ta zamna a gidan mijinta ta yi idda ne idan kuma ta yi da idda to a lokacin da take idda Allah ya hana a fitar da ita daga gidanta sai dai in ita ce ta zo da wata alfasha ta zo da wasu abubuwa da wasu halaye mara kyau to anan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da cewa a fitar da ita daga gidan mijinta to anan a wannan ayoyi da muka karanta Allah zai mana bayani to idan an yi da iddar ko ko idan an kusa a ƙare iddar menene wanda ya kamata a yi sai Allah yake cewa fa idza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf idan ka ɗauka wannan ayar tana da alaƙa da da ayan da ta wuce Allah bayan ya ƙara yi mana bayanin idda to Allah zai yi bayanin kuma yanzu idan kamun idda ta ƙare ko ta kusa ƙarewa menene ya kamata su ma'auratan guda biyu su yi sai Allah yake cewa fa idza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf Allah ce matan da aka saka sakin da akwai kome a ciki saki na ɗaya ko saki na biyu Allah ce idan suka kusa ƙare iddarsu to mijinsu ko ko mijinta ya sake ta ta kusa ida idda to idan ya ga dama zai maido ta a ci gaba da zaman arme amma da sharaɗi sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa amsiku hunna bi ma'ruf sai a riƙe su da mutunci da kyautatawa mana a ci gaba da bata dukkanin wani haƙƙinta misalin wajen zama misalin tufatarwa misalin abinci misalin da da zama zama mai daɗi zama da kyautata maganganu masu daɗi ga ita wannan matar shi yasa Allah yake cewa bai ma'arufin idan sun kusa ida idda kuma har yanzu mijinta yana so a ci gaba da rayuwar arme to Allah ya ce a maido ta bi ma'arufin a riƙe ta amma a zanki kyautata mata a bata abinci mai kyau in ya samu a bata wurin kwanci mai kyau idan ya samu a zanki kyautata mata me yasa Allah ya ce haka saboda kada ka rike mace wani yana ganin shi ba zai sake ta ba kuma ba zai bari ta yi tsarki ba har ta zamanto matar wani ta yi armi'a shi yana ganin zai rike ta ne ya ci gaba da cutar da ita ya hana mata abinci mai kyau ya hana mata wurin kwanci mai kyau idan ya fita da sahe sai ya ga dama da daddare ya dawo ya jefa mata dala arba'in ko dala ɗari ko wani abun da ya kama da haka Allah yake cewa fa hunna bi ma'ruf idan za a riƙe su to a riƙe su da ruku wanda yake na mutunci ruku wanda yake ana ganin mutuncin juna Allah yake cewa au fariquhunna bi ma'rufin ko ko a rabu da su amma ana ana ana kyautata musu idan za a rabu kada a yi rabuwa ta wulakanci kada a yi rabuwa ta zage-zage kada a yi rabuwa ta gurace-gurace a'a fa au fariquhunna bi ma'ruf idan za a rabu to a yi rabuwa ta mutunci kada ya zamanto akwai zage-zage a ciki haka kuma a lokacin da za a rabu idan tana da wani haƙƙi a wajenka misali tana bin ka kuɗi ko ko misali akwai sauran sadakin da baka biya ta ba ko ko misali ka ce ta saya ma yara takalmin sallah za ka biya ta ko ka ce ta ɗinka ma kanta hijabi za ka biya ta a'a Allah ya ce aw fariquhunna bi ma'ruf duk wani haƙƙinta da take da shi a kanka misalin kuɗi ne akwai tsakaninku wata yarjejeniya ce ke akwai a tsakaninku to Allah ya ce a kyautata a ba ta haƙƙinta a ba ta wannan haƙƙin da take da take biya ba tare da an cutata mata ba Allah yake cewa wa idza tallaqtumun nisa Allah yake cewa idan za ku saki mata fa balaghna ajalahun sai suka kusa ƙare iddarsu Allah ce fa amsikuhunna bi ma'rufin Allah ce a rike su da kyautatawa aw sarrihuhunna bi ma'ruf Allah ce ko ku a rabu da su amma dai shi ma da kyautatawa wala tumsiku hunna dararan lita'tadu Allah ce kada a rike mata kai baka barta ba ta je ta armu wani kuma kai ka rike ta kana ci mata mutunci kana cin iyaka Allah ya ce wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa Allah ya ce duk mutumin da ya haka ya rike mace domin ya kwantata mata domin ya cuta mata domin ya hana mata wasu haƙoƙi ko ko ya rike ta domin ya ramuwar gayya wannan mutumin Allah ce ya zalunci kanshi ibn al-qayyim a cikin littafin shazadul ma'ad yake cewa al-imsak huna ar-raja'a abinda ake ce ma al-imsak da Allah yake cewa amsikuhunna bi ma'ruf yake cewa shine ar-raja'a shine kamai dota lokacin da ta kusa kare iddatta wal mufaraqa wal mufaraqatu tarku ar-raja'ati ibn al-qayyim yake cewa abinda ake ce ma al-mufaraqa rabuwan shine ba sai ka maido ta ba shikenan sai ka bar ta tayi tsarki kuma ta je ta samu wani mutum wanda take so ta arma yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza balagna ajalahun saboda Allah ya ba mu labari a ayan da ta wuce cewa wa ahsul idda a kilga kwanakin na idda a kula da kilga su sosai to shi yasa Allah yake cewa idan suka kusa hita daga iddan su to a lokacin idan miji ya ga dama zai iya maidowa zai iya maido martar shi idan kuma bai ga dama ba zai iya barin ta ta je ta samu wani ta yi tsarki ta yi arme idan kuma ya bari ta hita daga idda bai maido ta ba to a lokacin ba mijinta ba ne bai da zaɓin ko a yi komi ko a rabu a'a lokacin da mutum ya bari ta ƙare idda a lokacin kuma za ka jira ne ka zamanto cikin wa'anda suke nema za ka kai sabon sadaki idan ta ga dama ta karba a ci gaba da rayuwar arme idan ba ta ga dama ba kuma ta barka da abunka ta je ta samu wani su yi armansu sai Allah yake cewa wa ashhidu dhawai adlin minkum Allah yake cewa ku tsai da shaidu guda biyu daga cikinku imana lokacin da za ka maido matarka bayan ta kusa hita daga idda to Allah ya yi umarni da cewa a tsaye da shaidu guda biyu ka samu wasu lattizawa ko a danginka ko a danginta ko ka samu wasu lattiza wa'anda adillai ne an shaida cewa mutanen kirki ne sai ka gaya musu cewa ni ne mijin wance na maido matata a lokacin da ta kusa hita daga idda shi yasa Allah yake cewa wa ashhidu zawai adlin minkum mazajen da suka saki matansu to idan suka kusa daga suka kusa hita daga idda to Allah ya umarni da cewa a tsaye da shaidu guda biyu su zamanto suna da shaida akan wannan koman da aka yi wasu malaman tafsiri suna ganin al-ishhadu al-raja'a lokacin da kassake ta bai zamanto dole ba sai ka tsaye da shaidu amma dai lokacin da kan maido ta wasu malaman tafsirin suna ga a lokacin da kan maido ta a lokacin nan ne ya kamata ka tsaidar da shaidu guda biyu wanda suka ci a ƙarƙashin wannan fasara kuma akwai ibnu jaririn da al'imamul mawardi da ibnu atiya wannan kuma shine abin da al'imamul ƙurtubi ya tafi a kan shi wannan kuma shine zaben ibnu taimiya a cikin littafin shi majmu'ul fatawa al'imamul ƙurtubi yake cewa fa'idatul ishihad allah ya ƙa a bayan humar tajahud al'imamul ƙurtubi ya ce abin da ya sa allah ya ce a tsayi da shaidu guda bi saboda kada a samu jayayya a tsakaninsu wa Allah yuttahama fi imsakiha kada a a a, tuhumi mijin da cewa ya rike ta ne bayan cewa babu arme a tsakaninsu suna zama wanda ba shine na shari'a ba wali Allah ya muta ahaduhuma fa yadda ilbaqi thubuta zawjiyya li yaris al-imam al-qurtubi yake cewa abin da yassa fa'idar da tassa aka ce a tsere shaidu guda bi saboda kada ɗayansu tana zaman wannan na idda lokacin da take zaman idda a lokacin ya sake ta ba matsayin matar shi take ba amma abin da yasa aka ce a tsere shaidu wani ɗaya daga cikinsu zai iya mutuwa misali ita za ta iya mutuwa ta bar shi shi ma zai iya mutuwa ya barta to idan ya kasance yana da abun hannu ko tana da abun hannu zai iya rantsewa cewa akwai armi tsakaninsu domin ya ci gado ko ko ita ma ta rantse da cewa akwai armi a tsakaninsu domin domin ta ci gado amma idan aka tsaye da shaidu guda biyu lokacin da aka yi sakin ko ko aka tsaye da shaidu guda biyu lokacin da aka yi koman to wannan shaidun sun isa shaida ne kada ɗaya daga cikinsu ya zo da wani abu wanda ba shi ne shari'a ta yarda da shi ba ibnu taymiya yake cewa wa ashhidu da wa adlin minkum ku tsaye da shaidu na mazaje guda biyu daga cikinku yake cewa fa'amara bil ishihadi alar raja'a wannan Allah ya yi umarni ne da da idan za a maido mace to a maido ta ne akan shaidu misali ta kusa yi da idda sai ka tsere shaidu guda biyu shi tabbatar da cewa ka maido ta wal ishhadu alaiha ma'murun bi ittifaqil umma ibnu taymiya yake cewa a tsaye da shaidu a lokacin da aka maido mace wannan abu ne wanda dukkanin malamai kusan sun yi ittifaki da cewa al'amari ne wasu kuma malaman suna cewa amru ijab suna ganin cewa dai abu ne na wajabci waƙila amru istihbabin wasu malaman kuma suna ganin an so ne ka tsaidar da, da, da, da shaidu amma bai zamanto wajibi ba balma ibnu taimiya yana ganin cewa mutane suna zaton cewa duk koman da aka yi ko sakin da aka yi wanda babu shaidu a ciki wannan sakin bai yi ba a'a saki wanda aka yi ko da ba a tsaye da shaidu ba da mai da koman da aka yi ko da ba a tsaye da shaidu ba shi ma koman ya yi amma dai abin da aka fi so shine a tsaida a tsaidar da cewa an maido ta saboda mutane su san cewa har yanzu tana nan a matsayin matakka haka kuma wasu daga cikin malaman tafsiri suna ganin al-ishhadu ala raj'ati wal firaq lokacin da aka maido ta da lokacin ma da ba a maido ta ba ta zamanto cewa ba matar shi ba bi ma'ana yayi niyyar su rabu to wannan shine Allah yake cewa qimu shahadata lillah shi wa madha taqul shine ayat take cewa waƙimu shahadata lillah a tseda shaidu don Allah ko ko wa ashhidu da wai adilin minkum a tseda shaidu guda biyu na mazaje wannan kuma ayan tana nuna mana cewa shaidun da za a tseda ba mata ne ba dole sai sun kasance mazaje ne guda biyu kuma sai sun kasance mazaje ne wanda suna da adalci kuma ba su ne za su ce suna da adalci ba al'umma ce za ta yi musu shaidan da cewa da wane da wane mutane ne adillai wanda suka tai akan cewa idan za a maido ta da lokacin da za a rabu ma ya zama wajibi a tsira a tsira shaidu akwai muqatil bin sulaiman da al-imam samarkandi da al-wahidi da ibn juzayyin da al-imam al-biqai da al-imam sa'di dukkan wannan malaman na tafsiri sun tahi cewa idan lokacin da za a rabu da mace ko lokacin da aka dawo da ita to ya zama wajibi a tsaye da shaidu haka kuma wasu daga cikin malaman salaf suna ganin cewa innal ishhada ala talaqi war raja'a su ma wasu daga cikin malaman salaf daga cikin manya-manyan malaman tafsiri suna ganin cewa a lokacin da za a rabu lokacin da aka yi sakin da lokacin da aka maido ta ma za a tsira shaidu ne guda biyu kamar ibnu abbas da al-imamu suddiyu da ata wannan dukkaninsu sun tafi cewa dole ne a tsira shaidu a lokacin da aka yi saki kuma ya zama wajibi a tsaye da shaidu a lokacin da aka da aka maido ita wannan mace sai Allah yake cewa wa aqimush shahadata lillah su ma ma'an da aka ba shaidan idan za su ba da shaidan su ba da ta dan Allah imana kada su sauya wani abu daga cikin abin da ya faru kada a je saki na farko ne a tambayi shaidunsu su ce saki na biyu ne kada a je ya maido ta amma su ba da shaidan cewa bai maido ta ba domin ya ƙara ba da wani sadaki a'a Allah yake cewa wa qimu shahadata lillah su ma wa'anda aka ba shaidan mazajen guda bi idan an tambaye su su yi ƙoƙari su ba da wannan shaidan su ba da wannan shaidar kamar yadda aka yi ta shi yasa tun farko Allah yake cewa wa qimu shawashihidu da wai adlin minkum ga zamantu wa'anda za su ba da shaidan nan su kasance adillai ne guda biyu kuma idan an tambaye su ba da shaidan nan to su yi ƙoƙari su ba da wannan shaidar kamar yadda aka yi ta Allah yake cewa zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah yake cewa wannan hukunce hukunce da ake gaya ma mutane na zamantakewa arme wannan hukunce hukunce da ake gaya ma mutane na yadda za su saki matansu da yadda za su maido su Allah ya ce yu'adhu bihi ana yin wa'azi ne da shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ga mutumin da ya kasance yayi imani da Allah yayi imani da ranar ƙarshe shi kadai ne wannan mutumin zai yi kokari yaga cewa ya kiyaye dokokin Allah a wajen sakin mata wanda yake tunanin cewa idan ya saba ma dokokin Allah to Allah madaukakin sarki zai kama shi zai mushi ukuba idan ya zalunce ta ko yayi sakin yadda ya ga dama ko ya yi sakin ko ya yi koman ba yadda shari'a ta ce ba to wannan Allah maɗaukakin sarki zai kama shi to wanda ya imani da wannan kamun da za a mishi shine yake ƙoƙarin ya kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki a nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa zalikum wannan to wannan damiri ne da yake komawa a maganganun da aka yi a baya malaman tafsiri sun yi magana da dama akan me ake nufi da zalikum wasu malaman tafsirin kamar ibnu atiya yana ganin cewa zalikum al-isharatu ila iqamati shahada Allah maɗaukakin sarki yana nihin cewa zalikum bi ma'ana wa aqimu shahada a tsaye da shaidu lokacin da za a maido da mace da mace ko ko lokacin da za a rabu da ita shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan al-imam ibnu atiya yake cewa zalikum wannan damirin na zalikum anna jami'a fusul al-ahkam wal umur fa innaha taduru ala iqamati ash-shahada yake cewa dukkanin al'amurra na rayuwa dukkanin al'amurra na kasuwanci da ma wanda ba na arme ba dukkaninsu in ka lura cewa a addinin musulunci suna kasancewa ne da tsaye da shaidu al'imam al-biqa'i yake cewa zalikum ai alladhi zakartu lakum ayyatuha al-umma abinda Allah ya ambata na ayan harko cewa a lokacin da za a saki mata a sake su lokacin da suka fara idda koko a sake su a lokacin da aka tabbatar da suna da ciki koko a sake su lokacin da suka yi tsarki tsarkin da ba a sadu da su a cikin wannan ba shi yasa al-imam al-biqai yake cewa duka abun da Allah ya ambata na baya da abun da muka ambata yanzu na tsira shaidu yake cewa dukkanin shi shine abun da Allah yake nufi da yake cewa zalikum ay min hadhihi al-umuri al-badi'ati an-nizam al-aliyati al-maram daga wannan tsarin wannan tsarin na addinin musulunci na cewa abi abin da Allah maɗaukakin sarki ya zo da shi na ibada abi abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta na harakan saki da abin da ya kama da haka sai Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Allah yake cewa duk mutumin da ya ji tsoron Allah a lokacin da zai saki mace ya sake ta saki na shari'a duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya maido mace amma yana mai kokarin ya kyautata mata ya ba ta mazamni ya ba ta makwanci ya ba ta abinci ya ba ta tufafi wanda abin da ya fi ƙarfi duk mutumin da ya ƙoƙari ya kiyaye dokokin Allah Allah ce to ya ja Allahu makhrajan to Allah maɗaukakin sarki za ya sanya mishi mafita a dukkanin cikin lamurran shi na rayuwa wanda yake tsoro misali idan ka ji tsoron Allah tana bin ka sauransa da yake ka ji tsoron Allah ka yi saki irin na sunna to Allah ce ya ji Allahu makhrajan Allah zai baka daman da zaka biya ta bashinta haka kuma idan ka rike ta ba da ramuwar gayya ba ka maido ta domin ku ci gaba da zaman arme to wannan ma Allah madaukakin sarki zai ya ji Allahu makhrajan Allah zai sanya wa mutum mafita sai kaga Allah madaukakin sarki yana arzita ka da duk abun da ya kamata ka samu sai Allah yake cewa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah maɗaukakin sarki zai arzita shi ta inda ba ya zato duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah ya bi abin da Allah ya umarce shi da shi to Allah yake cewa wayar zuƙuhu min haithu la yahtasib Allah yake cewa arziki zai zo mishi ta inda baya zato wannan aya kuma tana nuna mana cewa yaki halak da yaki haram ba shi ke sa ba mutum ya tara arziki abinda yake sa a tara arziki shine kokarin kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki al-Imam Ahmad ya fitar da da hadisi daga Abu Dharr da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta mushi wannan aya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Abu Dharr yake cewa manzo Allah ya kasance yana karanta mushi wannan ayoyin wannan ayar yana, karanta mushi wannan ayoyin yana ce mushi ya aba zarrin yana ce mushi ya kai abu zarrin lau annan nasa kullahum akhadhu biha kafatuhum manzo Allah yake cewa da dukkanin gama garin mutane za su yi riko da wannan ayar to kafatuhum da wannan ayar ta ishe su mana wa man yattaqillah duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makhrajan Allah zai sanya mishi mafita a dukkanin lamurran shi wa yarzuquhu min haythu la yahtasim kuma Allah madaukakin sarki zai arzuta shi ta inda baya zato Malikun al-Ashja'i wannan asbabun nuzul na al-Imam al-Wahidi yana ganin cewa wannan ayar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita ne a wani mutum da ake ce mishi Malikun al-Ashja'i lokacin da Banu Auf aka yi yaƙi sai suka kama ɗanshi a matsayin a matsayin jakadan yaƙi a matsayin wanda aka kama a fagen yaƙi suka gudu da shi mamar yaron tatta da hankalinta tana ta koke-koke malikun al'ashija'i ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ce mishi banu aufin sun kama ɗana sun tahe da shi wa shakatil um haka kuma mamashi tana ta koke ta damu akan kama ɗanta da aka yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce aje a gaya ma ɗan da ita uwar a gaya musu cewa manzan Allah yana umartansu da su yawaita cewa la haula wala quwwata illa billah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan sako aka je aka gaya ma dan dan nan ya kama maimaita wannan kalmar yana ta maimaita wannan kalmar har Allah madaukakin sarki ya bashi iko ya kaudar da idanun yan adawa Allah ya bashi dama ya tserike bal ma lokacin da zai tserike sai da ya tar suka tara wasu wasu raƙumman su busu lura ba ya koro raƙumman ya taho da su raƙumma ne masu yawa sai gashi ya zo wajen manzan Allah yana ce mushi ai abin da ka umarce mu da shi gashi Allah ya ba ɗana iko har ya tserike kuma ya zo da ganima ya zo da da raƙumman su wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi kulha ka je ka ci wannan ganimar Allah ne ya baka sai manzan Allah ya karanta mushi wannan ayar cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib manzo Allah ya karanta mishi wannan ayan cewa duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to Allah madaukakin sarki ya rizuquhu min haisu la yahtasib Allah zai arzita shi ta inda baya tunane gashi Allah madaukakin sarki ya maido mishi da dan shi kuma haka Allah ya kaddara cewa yaron nan ya dawo da ganima ta wa'annan wa'anda suka kama shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a wani wurin Allah yake cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana Allah yake cewa ga waɗanda suka kyautata suka yi aiki na kirki a cikin wannan duniya hasana su ma idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah zai ba su abu wanda yake mai kyau ne Allah yake cewa waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin Allah yake cewa ranar tashin alkiyama shine yafi alkhairi haka kuma madalla da gida wanda gida da dadde gida mai daɗin zama shine darul muttaqin gida na wa'anda suka kiyaye dokokin Allah a nan duniya idan sun tashi a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ba su gida wanda gida ne yana cike da ni'ima a wata ayar Allah maɗaukakin sarki yake cewa qul ya ibadiyal ladina amanu taqu rabbakum ka gaya musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ku bayuna wa'anda suka yi imani ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ga wanda suka bada suka yi abu mai kyau a wannan du a wannan rayuwar ta duniya to su ma hasana suna da abu wanda yake mai kyau a duniya kuma suna da abu wanda yake mai kyau a ranar tashin alkiyama a wata ayar Allah yake cewa law anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah yake cewa da dai a ce mutanen garuruwa za su yi imani da Allah maɗaukakin sarki su kiyaye dokokin Allah Allah ce la fatahna alaihim barakatin minas sama Allah ce da mun buɗa musu ƙofofi na arziki daga sama wal ard Allah ce da mun buɗa musu arzikin mu wanda yake a cikin ƙasa a wata ayar Allah maɗaukakin sarki yake cewa walau annahum aqamut tawrata wal injil wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah yake cewa da dai za su yi kokari su yi aiki da attaura da mutane za su yi kokari su yi aiki da alqur'ani su yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce la akalu min fawqihim wa'annan mutanen da Allah ya ciyar da su ta saman su wa min tahti arjulihim da Allah madaukakin sarki ya fitar musu da arziki daga digadigen kahuwansu Allah yake cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk mutumin da ya dogaro ga Allah to wannan mutumin Allah maɗaukakin sarki ya ishe shi duk wani abun da yake tsoro a rayuwa idan dai an miƙa wuya an yarda da cewa babu mai yi sai Allah an yarda da cewa Allah shine yake da cikakken mulki aka miƙa wuya zuwa gare shi Allah ce to fa huwa hasbu shi ko ya ishi wannan mutumin wanda ya tawakkali da shi Umar da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa ya ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi wanda Allah yake cewa da dai a ce mutane za su yi dogaro ga Allah dogaro wanda yake cikakken dogaro la razaqakum kama yarzuqu at-tayr manzo Allah yake cewa da Allah ya arzuta mutane yanda yake arzuta tsuntsu taghdu khisaman wannan tsuntsuwa za ta tashi da safe ta huta tana mai jin yunwa wata ruhu battanan kuma za ta dawo tana cike da cikinta Allah ya arzuta ta da abun da ta ci tsuntsu idan zai kwanta baya ajiye abinci saboda da sahi a yi kari kawai abin da ya je ya nemo ya ci haka zai zo ya kwanta idan kuma ya tashi tun da safe zai fita ya je nema kuma Allah maɗaukakin sarki zai datar da shi da abin da zai ci ya ƙoshi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mutane sun yi tawakkali ga Allah tawakkali wanda yake na gaske matsalan mu kawai bamu yarda ba muna jin cewa anya ko abin zai yiwu wanda Allah yake cewa to da Allah ya arzuta mutane kamar yadda yake arzuta tsuntsuwa a lokacin da za ta fita tana mai jin yunwa amma wata ruhu battanan za ta dawo kuma ta cika cikinta Allah maɗaukakin sarki ya arzuta ta inna Allah balighu amri Allah mai cika al'amarin shi ne mana duk wani abun da Allah ya kaddara wannan abun zai faru to Allah ya rige ya kaddara wannan abun zai faru shi yasa ayar kamar tana kwantar mu da hankali ne duk wani abu idan Allah ya kaddara akwai zaman arme a tsakaninka da ita to Allah zai cika muku wannan zaman arman idan kuma Allah ya kaddara za a rabu to Allah maɗaukakin sarki ya rige ya zartar da hukuncin cewa wannan abun zai faru ko ba zai faru ba Allah yake cewa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara Allah maɗaukakin sarki ya rige ya sanya abu ya rige ya sanya kaddara ga dukkanin wani abu mana in zaman arme ne to Allah ya rige ya kaddara daidai lokacin da zai kare idan kuma ba zai kare ba Allah madaukakin sarki ya rige ya rubuta lokacin da ba zai kare ba haka idan rayuwa ce ake rayuwa ta wadata rayuwa ta samayya to ita ma Allah ya rige ya sa mata lokaci haka kuma idan rayuwa ce ake ta babu rayuwa ce ake ta kunci rayuwa ce ake ta babu daɗi to Allah ya rige ya sanya mata daidai lokacin da za ta faru al-Imam al-Ulaimi yake cewa inna Allah balighu amri yake cewa Allah madaukakin sarki mai cikar da al'amarin shi ne Ibn Ashur yake cewa balighu amri ay wasilun ila muradihi duk abin da Allah madaukakin sarki ya nufata da abin nan ya faru to wannan abin ko kaso ko baka so ba wannan abin zai faru Ibn Jaririn yake cewa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara Allah maɗaukakin sarki ya rige ya sanya komai daidai ƙaddarar shi yake cewa ya Allah ta'ala zikruhu qad ja'ala Allah li kulli shay'in min at-talaqi wal idda Allah maɗaukakin sarki ya rige ya sanya dukkanin wani abu na saki da idda wa ghairi zalika haddan wa ajalan wa qadaran yantahi ilai da iddar da mata za ta yi da sakin da za a yi da koman da za a yi da in ma babu koman to duka Allah maɗaukakin sarki ya rige ya rubuta cewa akwai lokacin da wannan abin zai ƙare al'imamu shaukani yake cewa ƙarshe alallahu likulli shay'in ƙadaran Allah maɗaukakin sarki ya rige ya sanya iyaka ga dukkanin komi yake cewa ƙarshe alallahu subhanahu li shiddati ajalan yantahi ilai Allah maɗaukakin sarki ya rige ya sanya tsanani duk yanda abu ya tsananta to Allah ya rige ya sanya daidai lokacin da wannan abin zai ƙarewa haka kuma walirraha ya ajalan yantahi ilai haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya rige ya sanya rayuwa idan mai daɗi ce to Allah ya rige ya sanya daidai lokacin da wannan rayuwar za ta ƙare muqatil bin Sulaiman yake cewa ya'ni mata yakunu hadal ghaniyu faqiran yaushe ne wannan talakkan zai kasance mai kuɗi ne wa mata yakunu hadal faqiru ganiyan ta yaushe ne wannan kuma mai kudin zai kasancewa talakka ne wannan duka Allah ya rige ya kaddara ma wannan al-imam al-biqai yake cewa li kulli shay'in qadaran ay taqdiran la yata'adda Allah madaukakin sarki ya rige ya rubuta kaddara ga dukkanin komai kaddarar da wannan abun ba zai taba wuce wannan kaddarar ba idan arme ne Allah madaukakin sarki ya rige ya rubuta ga lokacin da zai kare to ba zai wuce wannan lokacin ba zai kare idan kuma Allah ya kaddara akwai zama to haka Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ƙaddara wannan abin zai tabbata kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ya arzu ya ƙaddara cewa zai faru shi yasa Allah yake cewa fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf abinda Allah maɗaukakin sarki yake so ba wai rabuwan ba ko zaman a'a abinda Allah yake so shine kyautatawa shi yasa Allah yake cewa bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf lokacin da za a rike mace to a rike ta da mutunci a rike ta da kyautatawa haka kuma idan rabuwa ce ta zo a yi ƙoƙarin cewa a rabu rabuwa ta arziki ba tare da an yi ta zage-zage ba wasu za ka samu cewa an haifafa suna da ɗiya biyar ko ɗiya uku amma idan ya zamna shi zai zagi uwar yaran a gabansu haka kuma ita ma idan ta zamna za ta zagi babansu a gabansu wasu ma za ka ga cewa allah ya arzuta su da 'ya'ya amma babu magana a tsakaninsu to Allah bai umarni da wannan ba Allah ba cewa ya yi gaba ba Allah ba cewa ya ci mutunci ba a zage juna Allah cewa ya wa fariquhunna bi ma'ruf a rabu rabuwa wadda take ta mutunci ce a wannan ayoyi da muka karanta akwai wasu abubuwa na lataif akwai wasu abubuwa da ayoyin suke koya mana abu na farko da Allah yake cewa fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf a rike su da mutunci koko a rabu da su da mutunci yaushe ne za a rike su da mutunci misali a ba su wajen zama a ba su abinci a ba su shayarwa haka kuma a ba su tufafi wanda yake tufafi ne mai kyau tufafi ne ingantacce daidai gwalgwado yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore haka kuma idan za a rabu to a yi rabuwa wadda take rabuwa ce ta mutunci ka samu wani abu idan Allah ya hore maka bayan cewa kun rabu ka samu wani abu idan tana bin ka haƙƙin sadaki ko wani bashi ka biya ta kayanta idan ma babu Allah ya hore maka ka ɗoki wasu kuɗaɗe ka ba ta saboda ai ka more mata bayan ka sake ta bayan ka sake ta ai a gidanka take watan nan uku da za ta yi ta yi idda idan ka zo kake kawo abinci ta dafa ku ci haka idan dai an yi saki na sunna to lokacin da za a saki mace ai lokacin tana gidan mijinta kuma a gidan Allah ya ce ta yi idda za ta yi idda a tsawon wata uku a gidanka idan ka kawo abinci ita take dafawa haka kuma kana kallanta kana jin daɗin kallon nan da kake mata to idan aka tashi rabuwa Allah ke cewa aw fariquhunna bi ma'ruf wannan amfanin da kai da ita a tsawon wata uku ko a tsawon kwanakan da ta yi idda to ka samu wani abu ka bata domin cewa ka ka inganta mata rayuwarta ko da bayan ta rabu da kai wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da cewa a rike mata da kyautatawa ko ko a rabu da su da kyautatawa abu na bi da wannan ayoyi suke koya mana da Allah yake cewa qimu shahadata lillah wannan akwai kwadaitarwa a lokacin da za a saki mace ko ko lokacin da za a maido ta to ai kokari a tsaye da shaidu wanda suke shaidu ne adillai guda biyu yana daga cikin abu na uku wanda wannan ayoyi suke koya mana da Allah yake cewa zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan hukunce hukunce da Allah yake ambatawa na saki da ma wasu sauran hukunce hukunce to babu wanda yake doka izina babu wanda yake wa'aztuwa da su sai mutumin da ya imani da Allah kuma ya imani da ranar tashin ƙarshe sai mutumin da ya yarda cewa idan ya saba ma Allah Allah maɗaukakin sarki zai kama shi sai mutumin da ya yi ƙoƙari ya ba da wani aiki aikin da za ya girba a gobe ranar tashin alkiyama yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa dalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah yake cewa wa man yattaqillah yana daga cikin abu na hudu wanda wannan ayoyin suke koya mana Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to Allah zai sanya masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib haka kuma Allah zai arzita shi ta inda baya zance ta inda baya baya zato wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wannan ayoyin suna nuna mana cewa mutumin da ya ji tsoron Allah mutumin da ya kiyaye dokokin Allah to wannan mutumin dukkanin wani kunci na rayuwa Allah zai raba shi da shi haka kuma dukkanin kunci na karamcin arziki ko na karamcin abin da ake nema domin rayuwa ta inganta to wannan ayoyin suna mai tabbatar mana da cewa ana samun duniya ne da lahira ta hanyar biyayya da da'a ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi abu nu'aym a cikin littafin shi alhiliya ya fitar da athar daga wani da ake ce mashi aunu bin abdullah yake cewa an gaya ma cikin wani mutum daga cikin mutanen da suka fahimci addini ƙila li rajulin min alfuqaha yake cewa an faɗa ma wani mutum wanda suna daga cikin mutanen da sun fahimci addini sun fahimci hukunce hukuncen addini an karanta mashi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai arzuta shi ta inda baya tunani wannan mutumin yake cewa wallahi innahu la yaj'alu lana al-makhraja wa ma balagna min at-taqwa ma huwa ahlu yake cewa Allah madaukakin sarki yana sanya mana mafita a dukkanin rayuwarmu amma idan ka lura mu ba wani kiyaye dokokin Allah muke yi ba kamar yadda ya kamata yake cewa innahu la yarzuquna haka kuma Allah yana arzuta mu wa ma ittaqainahu kama yanbaghi amma ba mu kiyaye dokokin Allah ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa a kiyaye dokokin shi yake cewa innahu la yaj'al lana min amrina yusran haka kuma Allah madaukakin sarki yana sanya mana sauki daga cikin al'amuranmu wa mattaqaina yake cewa amma mu ba mu kiyaye dokokin Allah wa inna lanarju salisa yake cewa muna fatan ta uku shine fadar Allah madaukakin sarki wa ban yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran abu na biyar da ayoyin suke koya mana da Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wannan aya tana mai tabbatar mu da cewa duk mutumin da baya kiyaye dokokin Allah to Allah zai bar shi da talauci na duniya zaka ganshi a rayuwa yana ta wahala saboda ya ƙi kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki haka kuma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan ayan tana nuna mana cewa duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da cewa zai kyautata mishi zai ba shi rayuwa ingantatta a duniya kuma Allah ya alkawali zai ba shi rayuwa wadda take ingantatta ce a ranar tashin alkiyama Allah yake cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wannan jumlan tana nuna mana cewa ya zama wajibi ne ga mutumin da yake shi musulmi ne ga mutumin da yayi imani ga Allah madaukakin sarki yayi tawakkali yayi dogaro ga Allah a dukkanin lamuran shi na rayuwa idan Allah madaukakin sarki ya baka abun da kake so ko ya hana ma kayi dogaro ga Allah madaukakin sarki haka duk mutumin da ya miƙa wuyan shi ga Allah maɗaukakin sarki to Allah ya alƙawalin zai sa al'amuran shi su yi tafshi haka kuma da Allah yake cewa man yattaqillaha wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wannan ya aya tana nuna mana cewa duk mutumin da ya dogaro da wani abu wanda ba Allah ba to Allah zai bar shi da wannan abu idan ka yarda da cewa kai lamurranka ba za su warware ba sai an yi maka wani shiddabaru ko ko kai ka yarda da cewa lamurranka ba za su warware ba sai ka je wajen malam wane ya duba maka ƙasa idan ka yarda da cewa lamurranka ba za su je daidai ba sai an turbuɗa ma wani abu ko sai ka yanka wani abu to sai Allah ya barka da wannan abun da za ka mu'amalanta sai Allah ya barka da yankan ko Allah ya barka da bugun ƙasai ko Allah ya barka da duk wani abun da za ka yi wanda ba shi ne shari'a ba Allah yake cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk mutumin da ya dogaro ga Allah to Allah madaukakin sarki ya ishi wannan mutumin a rayuwar shi ta duniya kuma ya ishe shi a rayuwar shi ta lahira al-Imam al-Biqai yake cewa sai ya kasance annahu yajibu ala kulli mu'minin sai ya kasance ya zama wajibi akan duk mutumin da yake da imani idza arada an tuqda umuruhu idan dai yana so Allah ya jibinci lamarran shi wato sahila lahu haka kuma idan dai muna so Allah ya sauƙaƙa mana al'amuran mu an yi fawwida amrahu ilallah shi ne mutum ya miƙa wuyan shi ya miƙa al'amuran shi ya sallama ma Allah maɗaukakin sarki haka kuma ayan koko jimlan da Allah yake cewa mana ya tawakkal alallahi fahuwa hasbu duk mutumin da ya dogaro ga Allah to Allah maɗaukakin sarki ya ishe shi wannan yana nuna cewa dukkan tawakkali shine abu babba wanda bawa zai yi riko da shi shi ne babban makami wanda bawa zai riko da shi domin ya ture makansa duk wani bala'i domin ya ture makansa duk wani abun da yake ganin abun nan ya fi ƙarfin shi haka kuma da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wannan ayar tana mai tabbatar mana da cewa idza sadaqa al-abdu fi i'timadihi ala Allah idan dai bawa ya gazganta dogaran shi ga Allah kafahu Allah ta'ala ma ahammahu da abun da yayi tsanani da abun da ake ganin ya ciccira to idan dai bawa ya mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki to Allah shi ko yayi alƙawalin cewa zai tausaya masa zai jibunci lamurransa rayuwarsa kuma za ta yi daɗi wannan shine abun da ya sauƙaƙa abun da muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa halshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh